أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرن بير قوة رمضان شكرا تدبودي دريهدو دتلاتين da hudu hijira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da uku ne ko biyu uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ci gaba da tafsirin suratul yunus alaihi salam idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne akan aya ta kusan wato 64 ko ko mu wuce manan ko ta 70 za mu tashi watlu alaihim na ba'anuhin insha Allah anan za mu tashi 71 bi idnillahi ta'ala na mala za mu tashi akan kissar annabi nuhu alaihi salatu wassalam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون
الله يكي واتلو عليهم نبأ نوح ka karanta musu labarin Nuh shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam iqra ya Muhammad ala ahli makkata khabara Nuh karanta musu ya Muhammad wasu mutanen maka labarin annabi Nuhu alaihi salam iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami yayin da yake cewa ya ku mutane na idan har dadewa na a cikin ku ya ainihin wato girmama gare ku kuma ya muku nauyi dadewa na a cikin ku kun kosa kun gaji da ni saboda ya zauna a cikin su shekara 990 ai shekara 950 yana da'awa banda shekarun sana haihuwa wa'azi kurin sai da shekara 950 yana wa'azi a duk duniya babu dan adam inda ya dade yana wa'azi yana kiran mutane zuwa ga Allah irin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam to wa'azi yayi wa'azi an dade ana bugawa shine yake cewa ya ku mutane na in har kuna ga na dade ne a cikin ku wa tazkiri bi ayatillah sannan wa'azi na iyakum gare ku da hujjojin Allah bayyanannu kuka himmatu za ku kashe ni ko ku kore ni daga gari na fa'ala Allah tawakkaltu to ga Allah na dogara fa ajmi'u amrakum to shikenan ku himmatu ku ainihin wato hada al'amarin ku gaba daya ahkimu amrakum wa azimu alai ku ainihin wato shekara akan ku hada al'amarin ku ku himmatu da ku kira abokanan wato waɗanda kuke shirka da su sune allolinku wa du'u shuraka'akum ai wa du'u alihatakum ku je ku kira allolinku ku nemi taimako da su thumma la yakuna alaikum amrukum ghummatan sannan kar ku yi al'amarin naku a ɓoye ku yi a bayyane in an ce ghumma ana nufin ashayul khafi abin da yake ɓoyayye shi yasa larawa suke cewa wato ghummal hilalu ala nas wata ya ɓuya wa mutane kamar a ce ashkala alaihim abin da ya rikitar to kar ku yi shi a ɓoye har ya zo ya rikitar ku yi a bayyane thumma khudu ilayya wala tunzirun sannan ku zantar da ku zartar da hukuncin ku a kaina kar ma ku saurare ni tawajjahu ilayya bil qatl wal makruh ku fuskance ni ku kashe ni da duk abin da za ku aikata wanda ba a so faqdu ma antum qadun ku yanke hukuncin da kuka yi niyyar yankewa wala tunzirun kar ku jinkirta mun ko misqala zaratin Allah tabaraka wa ta'ala ya bawa annabi Nuhu labarin cewa waɗannan mutanen fa ba su isa su halakar da shi ba kuma ya ba shi garanti tabbas dangane da imanin da yake da shi da Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ya faɗi wannan maganar kamar yanzu ka ce wa mutum malam duk abin da ka ga za ka iya yi mun bismillah kai ka san cewa ba zai iya maka komai ba shi yasa ka ce duk abin da ya ga zai ya je kai kana da tabbacin bai isa ya ma komai ba wannan aya din tana magana ne akan wato irin daɗe wanda annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya yi wajen wa'azi da gargaɗi kuma shi ke nuna cewa malami sai haƙuri ba mamaki ya daɗe yana bugawa a gari kuma ba a samu wadda suka yi imani da shi ba sai kaɗan kamar yadda Allah ya faɗa akan annabi Nuhu din wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qala irkabu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك سنمتئهم ثم يمسهم منا عذاب أليم كما يدعى الله مدوكين سركي بادا wannan kisa mai tsawo a cikin suratu hudu alaihi salatu wasalam annabi nuhu ya yi gwagwarmaya da mutanensa kuma gaskiya ba wanda suka yi imani da shi sai kaɗan kamar da Allah ɗin ya faɗa wa ma'amana ma'ahu illa qalil illa qalil shi yasa aka ce waɗanda ima suka yi imani da shi ɗin ma har suka ya ɗebe su ya zuba su cikin jirgin ruwa a tafi saboda rashin yawansu to shine yake cewa ya ku mutane na in haddade wanda ne a cikin ku kuna ganin wani abu ne da ya girmama gare kuma ya muku nauyi shikenan ku je ku yanke hukuncin da za ku yi a kaina don ku je ku kashe ni ku huta kawai gaba ɗaya al'amari ya yi zafi kenan to shine sai ya ce kuma me
فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظروا كيف كان عاقبه المنذرين
yanzu ya tallata musu maganar kisa in za ku kashe ni ku je ku kashe ni ya ce fa in tawallaitum idan har kuka juya baya ai a'aratum an qawli wa qabuli nushi kuka kauda kai dangane da karban zance na da karban nasihata fa ma sa'altukum min ajr to ni fa bana neman ku bani wani kuɗi ala tablighi risalati wa da'wa wajen isar da wannan sako ko da'awa ni ina yi ne dan Allah in ajriya illa in ajriya illa ala Allah ladana yana wajen Allah ne kawai tabaraka wa ta'ala kama ka ce wa ma ajri wa sawabi illa ala Allah ladana bai kasance yana hannun wani ba sai wajen Allah wa umirtu an akuna minal muslimin kuma an umarce ni in zamanto cikin musulmi yani minal mu'minin al mustaslimina li amrillah cikin mu'minai masu miƙa wuya da al'amarin ubangiji fakazzabuhu sai suka ƙaryata shi suka ce ƙarya kake yi fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki Allah ya ce muka kubutar da shi da waɗanda suke tare da shi cikin wannan jirgin ruwa shine aka ce jama'a ta sama ba wani yawa bane da su wannan shekaru da ya shekara dubu fa wala bi safihim alfa sanatin illa 50 aman Allah ya ce shekara dubu annabi Nuhu yayi yana wa'azi in ba shekara hamsin ɗari tara da hamsin amma duka duka jama'ar malam ba su wuce wato waɗanda za su shiga cikin jirgin ruwa ba wa ja'alnahum khala'ifa Allah ya ce sai muka sanya su zamanto masu mai juna ai ja'alna alladhina ma'ahu fil fulki sukanil ardi khulafa'an min anil halikin sai muka zamanto waɗanda muka kubutar da su a cikin jirgin ruwan jirgin ruwan annabi nuhu to su ne suka maye bayan waɗanda aka halarkar su an ɗauke su a cikin jirgin ruwa an an an tafi da su waɗancan an halakar da su bayan an halakar da su sai kuma aka dawo da 'yan jirgin ruwan su ne suke zaune a wannan garin shine waje allahum khala'ifa sai muka sa suka maye bayan halakakkun wa aghraqana alladhina kazzabu bi ayatina Allah ya ce muka halakar da waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu fanzur kaifa kana aqibatul munzirin duba kaga ƙarshen mutanen da aka yi musu gargadi aka kira su zuwa ga Allah suka yi taurin kai suka ki su bi Allah kaga ƙarshen su akhiru amrul ladina anzarathum rusulu falam yu'minu kalli ƙarshen waɗanda manzanni suka yi musu gargadi amma ba su yi imani ba ya ku yan uwana wannan aya tana nuna mana duk wanda ya kau da kai dangane da kiran manzo ko kuma da'awarsa ko faɗakarwarsa to wannan shi wa kansa hasara kuma da ƙarshe dai zai haɗu da azabar ubangiji kamar yadda waɗannan mutane suka kauce kiran annabi nuhu alaihi salatu wassalam suka ƙaryata shi kuma allah ya halakar da su ya lalata lamarin su ga ruwan dufana da allah ya saukar musu ya halakar da duniya gaba ɗaya wannan ruwa wanda yake mamaye duniya a wannan lokacin sannan a cikin ayar za mu iya fahimtar cewa shi mai wa'azi yana yi ne don allah da ya ce fama sa'altukum min ajri in ajriya illa alallah ni ban tambaye ku wani kuɗi ba ni aiki na Allah ne zai bani lada ashe aikin wa'azi aikin da'awa aikin karantarwa aikin fadakarwa aikin wa'azi da mutum zai je karantarwa ba aiki ne da zai ce dole sai an biya shi kuɗi ba aiki ne na Allah kuma bai kamata mutum ya rinka yi don kuɗin ba ya yi don Allah in dai karantarwa ce ta addini wa'azi da da'awa kada in an ba shi kuɗi sai ya fi himma duk ranar da ba a biya ba ba za a samu karatu mai daɗi ba ran da aka biya za a sha karatu za a sha ruwan ayoyi a sha ruwan hadisai tunda an biya in ba a biya ba kuma ba za a samu ba wannan ya zama aikin ya tashi daga na Allah kuma ya zama na nera kenan so da'awa ana yin ta ne saboda Allah kamar yadda shi anan annabi Nuhu alaihi salatu wasalam yake cewa shi yayi ne dan Allah dan neman lada kuma Allah zai bashi lada kuma ga sakamakon ladan nan da Allah madaukin sarki ya bashi tunda ya halakar da waɗanda suka gare ta shi to amma wannan ba yana nuna cewa ba za a taimaki masu da'awa ba yana da kyau sai a taimaka musu ta yanda ba za su sa ido akan abin hannun mutane ba ku duba yadda malamai musamman irin malaman ƙasar saudiya suke cikin ni'ima a rayuwarsu a saudiya fa malamai suna cikin waɗanda suke da kuɗi fa dan malaman nan za ga akwai masu tafka tafkan hotel hotel a gindin harami wannan manya manyan hotel na gindin harami da ake bada haya masu tsadan nan to wallahi da yawa yawan su wasu na malamai ne ko kuma a makka gidajen da ake bada haya na malamai ne akwai unguwa guda a maka unguwa kusan rabin gidajen ko sama da rabin gidajen na wani malami ne wani wani wani babban shehin malami Allah masa rahama Allah ya taimake shi yana nan ba mutuwa ba a sheikh al-muhaisini da ake faɗa wani mai yawan kuka in yana sallah akwai wani wanda za ga ya fi kowa kuka a karatu duk yawanci ayin da yake karanta kuka yake a nan cikin makka yake mai kuɗi ne na fitar hankali ni har masallacinsa na je na gani masallacin in ka je subhanallah dama wani masallacin ai da gani ka san me ake masha Allah sannan kuma ga ƙur'ani da ilimi ga estate estate estate da Allah ya bashi tabka tabkan gidaje da kamfanoni amma wallahi malam in ya zo ya kama sallan na yana karatun ƙur'ani sai ya ta kuka kuma aikin alkhairi da mutumin na yake kai ai abin ya wuce yadda kake tsammani malam yana aikata alheri sosai to kaga yanzu wannan zai buƙaci wani dan wani dan siyasa ya zo ya masa karamar murya zai buƙaci haka ko kuma dan wani yalla bai yana nan ya kankanta murya ya canja fatawa ko kuma a kira shi a miƙo masa wani abu a kulle masa a bashi sannan ya je canja karatu zai yi wannan da zai ba kai zai taimakawa kai zai bawa taimako to waɗannan kaɗan kenan daga cikinsu da yawa yansu zaga suna cikin ni'ima motar da zaga malami yana hawa wallahi hankalinka bai zai ɗauka ba ga taƙawa ga tsoron Allah kuma sun riga kowa kuma zuwa harami sallah a masallaci karatu kuma yadda ka san wahayi ake musu malam zubo shi kurin suke ta yi to an samu kwanci hankali malam ba ɗauke wuta kaji ko ba ba ba matsalar ba matsalar shinkafa kuɗi ya ƙaru ba matsala asibiti ba matsala ana ta roƙon ruwa an rasa ruwa masara ba za a samu ba akwai matsala duk ba abin da ya dame su da wannan Allah ya ba su ruwan fetur kurin ɗiban su suke gwamnati kuma tana musu aiki ba su da matsala hanya ba su da matsala security za ka iya sa naira miliyan dubu ɗari a buɗin motarka ko lullubewa ba kai ba kai tafiya ka ba wanda da ɗauki ko naira ɗaya a ciki ba dan fashi da makami malam ba a tsare hanya ba a sata ba a satan mota ba a satan mashin su ba mashin ma ba a hawa mashin ma babu shi ma zai hawa mashin kowa mota ne da shi in ka gana fama da mashin ai matsala ne ai Allah motoci ne kowa mota ne kawai da shi kowa mota ne da shi shi yasa kawai in an dawo gida sai ga guraren anguwa gaba ɗaya a cike take da motoci saboda kowa zuwa parking so suna cikin ni'ima gaskiya amma me ya jawo saboda sun gwamnati ce ta musulunci ta yi tsari da abubuwa za su gudana ba yanda za a yi wai kaga wai malami ya zo yana wai canja fata saboda wani yana daukar nauyinsa ko wani ya bashi wani abu ko wani ya masa wani abu ina su wallahi sai dai a ba su masu raba mutane malami ne za ga yana raba miliyoyin kuɗi wallahi shi yanzu wannan mahaisin inda nake gaya maka mutane fa sai su ki zuwa harami sallah su je masallacinsa harami su kibbin su dai su kibbin shuraim su tafi masallacinsa a je a sha sallah a kuka a kuka bayan an gama kuma a dan baka wani kulli to aiki aiki da cigawa ke da aiki shine an yi kuka an yi kuka an koma ga Allah kuma a zo a maka abin a aikace to ni dai ban taba zuwa ba dai ni aka wani kuɗi wuce na zo yi dan kar wani ya ji ya ce na je wurin ya ce to malam ya zaga ya kenan a a ni wallahi wucewa na yi na zo yi da rana wucewa na zo yi da rana yan uwa ɗalibai suka nuna mu suka ce ai kaga masallacin nan kaza kaza na ce to masha Allah tabarakallah to jama'a magana ta gaskiya da'awa tana buƙatar istiqlaliyya da'awa ko tana buƙatar istiqlaliyya me istiqlaliyya cin gashi cin gashin kai ya zama malami yana da cikakkiyar hurriya yana da yanci ba ba ku da matsala malamin ku wani ba zai iya juya masa tunani ba saboda dan abin da zai kira shi ya bashi amma mu yanzu abin da ke faruwa Allah kiyaye muna neman Allah mana afuwa yafe mana Allah ya kawo mu lokacin da yanzu malamai kowa farashinsa a goshinsa yake kowa an san na nawa ne wancan ai an san iya masifas da duk abin da yake da inda ka do da nama dubu hamsin ka daina jin duriyarsa so wannan dubu hamsin ita za a baka a rufe bakinka wannan kuma za ce kai wannan ya fi dubu hamsin sai dai ɗari wancan a sayi shi ɗari biyu wancan a sayi wasu fa akwai na Allah masu tsoron Allah wannan ba a hanawa amma akwai waɗanda kuma gaskiya abin sai dai addu'a dai Allah kiyaye to wannan shine ake kokarin mutane su ji kishin wannan abin su ji zafi su yi wani tsari da za su taimaki da'awar su su taimaka wa al'ummar su ba tare da suna cikin ainihin wato malaman su zamanto cikin talauci da rashi da bukata ba kuma ku ne za ku yi malaman ku gata ku taimaka musu a asirce ba a sani ba ba tare da sun nuna bukatuwarsu a gidan wani ba amma yanzu a ce wai malami ya kai ga lalacewa arne ya kira shi biya masa kujera wai je masa addu'a arne fa yana kafiri ya kira shi ba shi kudi abin da ya je masa addu'a wai a umra ya je kuma ya dawafi yana kiran sunan arna wannan al'amari Allah ya sauke to sai ce fa ma sa'altukum min ajr ba ruwana da kuɗin ku ni ban tambaye ku ba ni lada ko ku min sakaya akan abin da nake ba in ajriya illa ala Allah ni dai sakamako na yana gurin Allah ne tabaraka ta'ala shine kadai zai biya ni wa umirtu an akuna minal muslimin suka karyata shi Allah ya kubutar da shi su kuma ya halakar da su yace kuma me
ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين to yanzu an ba mu kisa annabi Nuhu da shi da mutanensa ƙarshen dai labarin shine sun karyata shi Allah kuma ya halakar da su shi kuma Allah ya kubutar da shi waɗanda Allah ya kubutar da shi tare Allah ce ja'alnahum khala'if sai muka sanya su ne masu mayewa wato baya an halakar da waɗancan su kuma su zo su zauna dan su ci gaba da bautawa Allah summa ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim Allah ya ce sannan kuma bayan Nuhu sai muka turo wasu mandanni ainihin wato zuwa ga mutanen su faja'uhum bil bayyinat su waɗannan manzanni suka zo wa mutanen su da addalalat alwadihat hujjoji bayyanannu wanda sun fito karara fama kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qablu ba su kasance kuma suna yin imani da abin da suka karyata kafin wannan ba ai bima kadzabu bihi qauma nuhin min qabl da irin abin da mutanen annabi nuhu suka karyata kafin kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin haka Allah ya ce muke jimke ko muke rufe zukatan masu itida'i masu ƙetare gona da iyaka kenan a nan gurin Allah ya bamu labari an turo wasu manzannin sun zo wa mutanensu amma mutanen wato ba su yi imani ba su ma ƙarshe dai Allah ce kuma haka dai muke jimƙe ko muke rufe zukatan azzalumai masu ƙetare gona da iyaka to bari mu ji me ya faru kuma bayan waɗannan manzanni da aka turo bayan annabi nuhu mutanen su ma suka ƙaryata su to me ya faru kuma daga baya
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين bayan wannan kuma Allah ya ce sai muka turo Musa thumma ba'athna min ba'dihim bayan waɗancan rusulan din kenan sai muka aiko annabi Musa wa Haruna da Musa da ɗan uwansa Harun shi annabi Harun shine yayan annabi Musa ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da mutanensa manya-manyan mutane su ne ake ce da su mala ashraful qawm kenan bi ayatina mun turo su ne da ayoyin mu suna su ma din fastakbaru wa kanu qauman mujrimin su mutanen fir'auna da mutanen nasa da shi fir'aunan sai suka yi girman kai suka zamanto mutane ne mujrimai to kun ji su ma dai labarin an turo Musa da Haruna ga fir'auna da mutanensa su ma din suka yi girman kai suka nuna sun fi karfin su ba annabi Musa yace ya zan yi in bi yaron da a gabana ya tashi ya zan yi na bi yaron da a gidana ya girma in ji fir'auna saboda annabi Musa a gidan annabi a gidan fir'auna ya tashi wannan yaron da a gabana ya tashi ne zai zo ce shi annabi ne in bi shi ba zan bi shi ba to bari mu ji me ya faru
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون
falamma ja'ahumul haqqu min indina Allah ya ce yayin da gaskiya ta zo musu ma'ana ta zo wa shi fir'auna da mutanensa gaskiya ta zo musu daga daga wajenmu in ji Allah qalu inna hadha la sihrun mubin suka ce kai ai wannan sihiri ne mabayyanin sihiri ai Allah ya ce gaskiya ta zo mana suka karyata suka ce sihiri ne an kawo annabi da wa'azi da da'awa suka ce matsafi ne suka ce masirci ne kuma da gangan fa shaidanci ne kurum to shine sai Musa yake cewa me kala Musa
قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون annabi Musa abin ya bashi mamaki gashi wa'azi ya zo an isarwa da fir'auna da mutanen suka ce sihiri ne qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihirun hada yanzu gaskiyar da ta zo muku din za ku rinka cewa wai wannan sihiri ne takdirin zancen a taquluna lil haqqi lamma ja'akum sihirun asihirun hada yanzu zancen da aka kawo muku daga Allah gaskiyar shine za ku ce sihiri yanzu wannan ne sihirin wala yuflihu sahirun ai ku matsafa duk matsafi ai baya rabota a wajen ubangiji yaya za a ku ce ni matsafi ne a matsayina na annabi gare ku sai suka ce me
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين ku rinka lura da yadda ake faɗa da gaskiya malam tunda salo-salo ne nau'in faɗa da gaskiyar salo-salo ne yanzu wannan gada gane fa suke magana ga su ga annabin suna ganin sa kiru da muzu ganin annabin tsohuwa amma yana faɗa suna cewa wai shi matsafi ne kalu sai suka ce shi fir'auna kenan da mutanensa suka ce wa musa a ji itana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana yanzu kai Musa ka zo ne daman dan ka kautar da mu litasrifana amma wajadna alaihi aba'ana akan mu bar abin da muka tarar da iyayenmu da kakanninmu suna yi wa takuna lakum alkibriya'u kuma mulkin ya dawo hannunku kai da ɗan uwanka haruna fil ardi a bayan ƙasa ma'ana a garin masar wa ma nahnu lakuma bi mu'minin to gaskiya ba za mu yi imani da ku ba aiwa ma nahnu lakuma bi musaddiqin ba za mu taba gaskata ku ba kaga anan gurin suna tuhuma anan Musa cewa ya zo ne ya kwace musu addinin su na iyaye da kakanni ya raba su da shi ya dawo da mulki ya dawo wajensa su kuma su zama su ne mabiya to su ba za su yi imani ba wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da ake faɗa da gaskiya mutum gaskiya ta zo masa yana ganin ta sai ce haba yanzu in na dawo ina kaza kenan na buwa ne kenan a hakan sai dai a yi tawatsi da yabi wannan gaskiyar gwanda tawatsi gwanda ta fashe gwanda ta baje gwanda ta rabe gwanda ta wargaje gwanda ta kacancane saboda kawai shi gani yake yi in ya sauka daga kan ra'ayinsa kenan ya buwa ne أجئتنا لتصرفنا لتلفتنا قول تلوينا ka zo ne don ka juyar da mu ko ka karkatar da mu kamar yadda imamu qatada yake faɗa akan abin da muka bar muka tarar da iyayenmu da kakanninmu suna yi a ina kuma girman ya dawo wajenka kenan yanzu kai za a rinka ji kenan kai ne babba kenan kai ne mai mulki kai ne shugaba wa ma nahnu laka bi mu'minin mu ba za mu yi imani da kai ba haka kafiran maka suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo musu da da'awa yana bi gida gida kasuwa kasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai shiga cikin kasuwa ce ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ya ku mutane qulu la ilaha illa allah tuflihu ku ce la ilaha illa allah za ku rabauta haka yake bi yana tallan la ilaha illa allah kamar yadda mai tallan tsire yake dauke da tsire a farantinsa aka yana bi shago shago kasuwa kasuwa yana sayarwa mutane haka annabi yake da'awa yana sayar da ko yana tallata aqida ga mutane don su musulunta amma ba abin da suke masa illa izgilanci suka ce ya za mu yi zo mu bi wannan yaron wannan yaron da a gaban mu ya tashi ba dan gidan abdullahi bane ba ba yaron nan ne mai kaza ba ba shine yaron gidan abdulmuttalib ba mu bara mu yi imani da shi ba girman kai da takabburi ya hana su imani so haka yanzu din za ga gaskiya ta bayyana a hannun wani watakila ko ta hanyar wani watakila ko ta dalilin wani watakila sai a ga yau ai bai kai ba ya wannan yaushe ma wane aka yi kaza wannan mai karamin shekaru ko wannan wane ma yaushe ma aka yi kaza irin dai wannan abubuwa dai na kaskantarwa na tozatarwa ba wai dan ba gaskiyar aka faɗa ba a'a dan dai kawai shi wanda ya kawo ta ai wai ana ga wai bai isa ba to wannan nau'i ne na kafirci kuma da koyi da ra'ayi irin na sufir auna da mutanensa to yanzu dai gashi musa ya zo musu da haruna sun ce ba za su bi ba sun ainihin wato karyata kai sun ma ce ma wai shi musa matsafi ne to yanzu za a shiga gwagwarmaya shi fir'auna fa ya ɗauki musan matsafi ne to bari mu ji me zai faru wai fir'auna wai sai yake da'awar tunda dai Musa shi ma tsafi ya zo da shi to za a nuna wa Musa bai ma iya tsafin ba to bari mu ji me ya faru وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون شكرا وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فرعون ran sai ya ɓaci ya zuciya ya ce a je a shiga gari duk wani matsafi da ke garin masar kowaye shi sanannen matsafi mai ilimi a harkar tsafi a zo masa da shi shugaban ƙasa yana kiransa yau za a zo a ƙure annabi musa wai shi matsafi ne falamma ja a saharatu qala lahum musa alquma antum mulkun yayin da matsafa suka zo yanzu ga sunan matsafan an kira su saboda fir'auna ya kira su an haɗu a fadar fir'auna ga musa ga matsafa ga tauhidi ga tsafi kenan qala lahum musa alkuma antum mulkun wai sun zo da wani kayan sihirin su da wani tsafin su za su tsafi annabi musa su hana a yi imani da shi annabi musa yana kan aƙidarsa da tauhidinsa sai ya ce da su alkuma antum mulkun ku jefa abin da za ku jefa wai daman sun zo ne za su jefa wani abu dai wannan abun ya zo ya rikide ya zama maciji ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ko su zama macizai kuma yadda aka bada labari a wasu surorin da suka zo sanda ce sai suka suka suka a afwan sai suka jefa wani abu suka jefa wannan abun sai gaba ɗaya wurin farfajiyar gaba ɗaya ta zama macizai na'am eh fa alqaw hibalahum wa isiyahum وقالوا بإزة فرعون إنا لنحن الغالبين suka jefa igiyoyinsu da itatuwansu da sandunansu da kayan tsafinsu da suka jefa ku ji dan Allah shirka suna jefawa sai suka ce da girman fir'auna mu ne masu nasara ya ce ku jefa suna jefawa sai annabi musa shi kuma ya jefa sandarsa wannan sanda guda ɗaya da yake tafiya da ita dama yana da sanda allah da hikimarsa yana jefawa sai shi ma sandar ta ta zama maciji guda ɗaya wannan macijin annabi musan ya bi yana ta cinye waɗannan macizan yana haɗiye su duk fa gurin farfajiyar fa kamar ka ce irin nan ne sama da nan babban wuri matsafan fir'auna suka zo suka jefa wannan abu sai dai guri ya zama macizai fir'auna yana ta kada kai ce yau za a gama da annabi Musa kenan da annabi Musa ya cire nasa sandan ya jefa sai ya zama maciji guda shi ko macijin annabi Musa sai da ya cinye duk macizan gaba daya to ya za a yanzu ƙarya ta ƙare kenan ba junin ka tsafi ba ne ba to an yi abin da ya cinye tsafin naka فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر yayin da suka jefa sai annan Musa ya ce kai abin da ka zo da shi din nan tsafi ne shine as-sihr yace kuma inna Allah sayubtilu ka ji aqida malam yace Allah da sannu sai ya lalata wannan sihirin naku inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin lalle Allah baya gyara aikin mabarnata sihiri kuka yi kuma Allah zai bata sihirin kuma duk aikin mai barna Allah baya gyara shi wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai tabbatar da gaskiya da kalma ta sa ana nufin bi ayatihi da ayoyinsa walau kariha al-mujrimuna ko da ku mujrimai mabarnata ba sa so wannan aya tana daga cikin ayoyin da ko in ce waɗannan ayoyin suna daga cikin ayoyin da malamai na ruƙiya suke cewa ana karanta su don karya sihiri suna taimakawa wajen lalata ainihin wato sihiri jama'a akwai sihiri ba wanda zai karyata sihiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma an yi masa sihiri tsafi kuma sihirin ya ci shi kuma ya tasiri a kansa amma bai yi tasiri akan annabtan da Allah ya turo shi ba sihirin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama shine aka ɗauki wani abu na gashinsa kamar kum da yake taje kansa shi aka ɗauka sai aka ɗebe gashin sai aka je aka yi ƙulle-ƙulle na matsafa aka samu wata tsohuwar rijiya aka jefa ƙullin sihirin sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zamanto baya iya zuwa wajen iyalansa yana musu rabon kwana na aure suka ɗauki lokaci baya zuwa sai suka ce ya rasulullahi baka zuwa sai ce a yana zuwa to daga nan ne sai Allah madaukin sarki ya turo masa a mafarki mala'iku guda biyu ɗaya yana cewa an yi masa sihiri ɗaya kuma yana cewa ga wane wane shi ya masa sihiri ɗayan yana tambaya a ina aka binne sihirin ɗaya yana cewa a wuri kaza a mafarki Allah ya nuna masa komai da yawa yi gari ya tura aka je aka tone wannan tsohuwar rijiya aka je aka samo wannan abin da aka kulla da gashin annabi sallallahu alaihi sallama aka yi masa sihiri aka lalata wannan abin wannan shine dalilin saukar kula uzu bi rabbil falaki da kula uzu bi rabbin nasi kamar yadda imam ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa bawushi ya ce falaki da nasi maganin yan tsurku duk wanda yake neman Allah raba da shi da makirci masu makirci to ya lazimci falaki da nasi shine su ne maganin matsiyata duk wanda zai tona ma rami zai kifar da kai sihiri ne tsafi ne kulle kulle ne zai maka lazimci yawan karanta kula uzub rabbil falaki da nasi shi yasa ya zo a riwaya sahihiya kullum annabi idan ya yi sallar magariba yana karanta wannan kulhuwallahu din kafa uku da falaki da nasi da kuma bayan su bayi haka annabi yana karantawa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma aka sa suna daga cikin zikiran da ake karantawa yayin da za a kwanta bacci jama'a na yin sihiri kuma masu sihiri suna nan suna yi kuma suna cin abinci da sihiri yanzu so yana da kyau mutum ya lazimci addu'o'i da za su bashi wata kariya ta musamman kamar wani natural immunity da mutum zai samu da addu'o'in nan da yake karantawa yau da gobe sai da zikiri sai da ambaton Allah sai da tsayuwar dare in ba ka ba wallahi za su kifar da kai akwai mutumin da a ma'aikatarsu darakta yake nema an kusa a bashi da wanda yake gabansa ya ritaya shi za a bayar to akwai 'yan turku suna nema suna so a ba wani sai aka je aka yi mai sihiri ana dab da za a bashi wannan kawai gaba ɗaya suka fitar da shi daga hayyacinsa ya zama baya iya zuwa ofis baya iya rubutu in ya ɗauki biro sai ta rubutu irin na yara ko fayil aka bashi sai ta zanawa irin gwalangwajen yara haka to an kawo wannan wannan babban babban ma'aikaci an bashi ya cika takarda ya sa hannu yana ta gwalangwajen yara a ga cewa to akwai matsala daga nan sai gida daga gida kuma shikenan sai wani ya hau wurin ni da kaina akwai wani mutum da wata rana je na gaishe shi wani babban wato a lokacin siyasar da ta gabata nema shugaba ne na majalisar kaduna state gaba daya sufika ne a lokacin suka yi masa sihiri wallahi malam idan ka ga mutumin da ka tausaya masa babban mutum mai daraja mai matsayi wanda ganin safa malam sai an sha wahala amma da na je na ga mutumin nan sai da na yi hawaye na farko dai bakinsa baya iya rufuwa haka ya gage yawu kudin yake zuba hannun ya naɗe haka kafafuwan sun lalace ba iya takawa kashi a zaune fitsari a zaune gwamnati ta ba da kuɗi an kai shi ingila an je duk abin da za a yi an dawo da shi an je da shi saudi germany an je duk abin da za a yi an dawo da shi an kai shi ina ne duk abin da za a yi an dawo da shi ya wude labatar tun ana gogewa kullum ana sa tishu ya fi karfin tishu sai dai a kawo hankici matansa suna har sun gaji nan din ya yi da ti kudaje kawai ai ta fesa turare amma ina babban mutum sihiri sun masa tsafi shikenan kawai da aka jira aka jira majalisa ta zauna kawai aka ce to wannan tunda bai da lafiya kawai sai dai a cire shi a kawo wani kawai shikenan wani taking over kawai ya hau to haka ake yi ma'aikata gwamnati malam yanzu sun shahara da yin sihiri wa 'yan uwansu ma'aikata gwamnati yan kasuwa suna yi wa junansu sihiri akwai mutumin da yake shi ma babban mutum ne aka yi masa sihiri kasuwa ce suka hana shi zuwa kasuwar gaba ɗaya suka makanta shi malam ga idansa gwara-gwara sai ga ya fi ka gani amma wallahi baya gani kuma an je an auna shi da komai da komai malam ba wata matsala su dai likitoji dai abin da suka duba amma shi fa baya gani kuma da yaran sun ce tafi kasuwa sai fashe da kuka yi ta kuka yi ta kuka yi ta kuka an masa sihiri an hana shi zuwa kasuwa ba sai ya je ya bude ma shagon ba da yi cinikin akwai yarinya a jami'a tana ja medicine take likitanci take komi a take dauka ita ma suke mata sihiri sai zama kullum in dai ta tafi aji ciwon kai yadda ka san mutuwa ne zai zo mata so ba ta iya jin komai ciwon kai ciwon kai in ko ta ɗauki littafi to sai dai ta ji idan ta kaman zai zazzago ba ta iya karatu me ake nufi kar ta karatu in ta dawo gida sai ta warke in ta koma makaranta sai abin ya dawo sihiri kenan tsafi mata aure tana zaune idan mijinta ya zo girkinta ranar ɗakinta jini jini shabe-shabe yana komawa ɗakin abokiyar zamanta ta yi lafiya ya ɗauke karkaf akwai mutumin da wallahi malam subhanallah saboda masifar sihiri yana da mata ba ɗaya ba wanda aka yi sihirin in ya je ɗakinta bai iya saduwa da ita gabansa sai ya zama kamar gaban zakara ka san gaban zakara kamar hanji ne to haka yake zama jale jale jale ba zai iya saduwa da matar ba yayi kuka ta yi kuka in Allah ya sa da yana komawa ɗakin ɗaya matar ya warke kuma wani abu ne ya shiga tsakaninta da ita da abokiyar zaman ta ce ni za ki yi wa haka to ta ce kin daina haihuwa a nan gidan kuma kin daina jin daɗin zaman auren tuwo dai abinci za ki zauna ki ci arziki amma more rayuwar aure babu ke babu a wannan gidan haka ta gaya wa kishiyarta kuma wallahi hakan aka yi malam ana barna ana bunne-bunne akwai masu bunne dabbobi da ransu akwai masu yanka dabbobi su ɗebi jini su yayyafa su yi sharri akwai masu sa maka a motarka a ƙarƙashin kujerarka a je a liƙa maka wasu bala'ai da masifai da masifu gashi nan ba don kuma kuma duk akan neman duniya batta maganan malam 'yan siyasa kam Allah ya rufa asiri sai wanda Allah Ubangiji ya kubutar akwai waɗanda suke zuwa su yi wannan abun da gaske suke yi su suna ganin ma ba a ma samun wannan kujeran ma sai da sihiri to an ce wai idan bera yana da sata da dama tana da wari akwai kuma malaman da su kuma aikin su wannan kulle kullen sihirin yana zaune shi baya koyar da ahalari baya koyar da ishmawi baya koyar da isiya baya koyar da risala balanta qur'ani ko tafsirin sa amma ya iya ba da maganin sihiri da tsafi sana'arsa kenan kishin kishin wannan ya zo ya yi abin nan an shiga an yi masa wannan an yi wannan an yi wannan akwai masu yanka akwai masu yanka shanu akwai masu yanka raƙuma har raƙuma akwai wanda sun shahara su tsafin su da raƙumi suke yi in za a yi maka sihirin sai a kawo raƙumi sai a samu wani da farar shadda ya sha shadda sabuwa in za a yanka raƙumin in aka yanka shi jinin raƙumin sai a ɗaga kan raƙumin sai ya farfatse shi gaba ɗaya ya jike shi to sihiri ya yi kenan tsafi ya yi kenan waɗannan abubuwan ina gaya muku in mun ta lissafa irin abubuwan da ake yi na tsafi wallahi sai mu kwana yaran gida fa wanda uwarsu daban ubansu ɗaya suna yi wa junan sihiri wancan ɗakinsu daban wannan ɗakin daban sai su rinka sihiri akwai wani kwano da aka aka kawo wa malam ja'far Allah masa rahama lokacin yana rayu wani dan karamin kwano ne irin wanda mata suke sa irin dan mai din dan karami mai dan marfi wake ne aka samu malam wake fa duba karancin wake aka samu wani alkalami mai siririta a jikin wake sai a rubuta sunan mutumin da za a yi mai sihirin kun gane aka kawo shi malam yasa aka kawo mun na je na duba har inda aka je aka yi abin aka je aka nuna mun a wani wuri ne ka sanya aka yi da aka samu wannan aka samu waken iya adadin mutanen za a yi wasirin kowane wake sai aka rubuta sunan mutumin ni na gani da idona sai aka ɗauko wata siga ban san me amfanin siga din ba aka saka sannan aka ɗauko wannan waken aka jika shi aka rubu aka yi rubutu sannan aka jika shi sannan aka ɗauki wannan kwano na ƙarfe aka zuba wannan waken a ciki aka ɗauko marfi aka sa aka je aka samu tsakiyar juji bola aka tona da aka tona sai aka ɗora dutse akai aka binne ta yadda wannan waken zai kumbure kumbure kumbure in ya kumbure ya fashe tunda ba iska yana cikin kwano in ya fashe to cikin wanda aka yi wasirin kenan zai fashe yaya aka yi aka yi lokacin da aka je aka binne wannan abun wani ya gani shine aka ɗauko aka kawo mana nan Usman bin Affan malam ya ce je in duba bincika na gani abinda wannan al'umma suke kenan wallahi sunan mutane aka zo aka rubuta a jiki abubuwan ba a cewa komai akwai mutumin da ni da kaina na je yi masa ruqiya an yi masa sihiri cikin sai ya kumbura malam in kaga cikin sai gaban ka ya faɗi yana kwance malam da kire ke numfashi cikin randa guda to kuma duk likitoci malam sun zo sun yi iya duban da za su yi abin ya gagara amma da yake sihiri ke cin sihiri yar uwarsa take gaya mun cewa wallahi suna kiran wani malami wani buka yana zuwa irin dangi ka san mutum bai da lafiya dangi za su yi ta kira ta kira malamai da wayewa da sauransu ta ce wallahi akwai malamin da kullum idan ya zo ya zauna a jikin mutumin nan gindin ganansa sai ya fitar da kwanan sha uku na jini a jikin mutumin nan kuma wallahi ba fasa cikin yake ba yana yana yi yana sur kullun sai yana kiran sunan aljanu yana ta katso jini yana zubawa yana ta katso jini yana zubawa yana ciki kawai ke shafa sai dai kaga jini yana ta zubowa sai ya cika kwanan sha uku sai ya je zubar sai su bashi kuɗin aikin sa na wannan gobe ma ya daki dawowa kuma cikin yana tafiya sake dawowa inda yake da muka zo ni ina duddubawa ne ta musu daina siya cewa bin malamai boka irin wannan ba zai baku nasara ba bai halatta ba dai da waye da sauransu na ce mu bincike gidan muna bincika ɗakin da yake kai a durowar gadon da yake kai sai gashi ashe sihiri aka yi masa aka samu kan irin hawainiya din nan an san hawainiya ko wahainiya ko ake cewa wannan yar abin nan mai dan tafiya nan laƙau laƙau laƙau mai kala kala din nan hawainiya ko wahainiya duka ana faɗa ko tayyib kanta aka samu malam da aka samu kanta aka yanke sai aka samu bakin aka buɗe kasan tana da katon baki aka buɗe sai aka samu laya sai aka yi rubuta sunan shi mutumin da aka yi sihirin aka samu sunansa sai aka samu nama jan nama sai aka sa a ciki sai aka ɗebo jini sai aka zuba sai aka ɗaure naman yana ɗanye da jinin a ciki da wannan rubutun da aka yi a jikin takardar da sunansa aka ɗaure aka tattamke aka sa laya aka ɗaure sai aka buɗe bakin hawainiyar na aka cusa wannan layan bakin nata haka a kumbure ƙato to wai kinayar an yi sihiri kenan shi ma cikinsa ya mai ya kumbura da muka zo muka fitar da abin na gani ni da abin ya bani mamaki ko da yake bai bani mamaki ba tunda aikin matsafa ne su mutanen gidan tsorata suke dan Allah malam kar a bude shi anan mu kan da Allah malam a rufa mana asiri dan Allah malam kada a bude shi anan kar cikin sai fashe nace ba abin da zai same shi ina zuwa gida na samu reza ta mai lafiya na jawo ayatul kursiyu a nitse yawa na yi bismillah na karanta ayatul kursiyu na ce alallahi tawakkalna kai ai matsafi sai da kursiyu ai in baka kimtsa ba malam ba ka samu matsala ba kai ma Allah malam na ɗauko na buɗe bakin nan na karce wannan layar na buɗe ta shine da na buɗe na tarar da waɗannan abubuwan jama'a ina ba ku waɗannan misalai ne kawai dan nuna muku irin yadda wannan al'umma ta lalace da sirce sirce wallahi ina da misalai sun fi a irga na irin waɗannan abubuwan Allah tsafi yayi yawa bokanci yayi yawa wasu da wannan suke cin abinci wasu kuma sun yadda da tsafin nan sun yi imani iyaka su me maganin tsafi addu'a riko da addini yawan zikirin safe da yamma amma in ba haka ba to zafi a iya yin sihirin nan ya cika yasa annabi ya karantar da zikiran da ake yi da safe da waɗanda ake yi da rana da wanda ake yi da yamma wanda ake yanzu a kwanta bacci da na shiga ban daki da na waye waye duka annabi ba wanda bai koyar ba sallallahu alaihi wa alihi sallama muna fatan Allah ubangiji ya tsare mu akwai wanda ake a kore shi a gari idan aka danna maka wani sihirin ka daina zama a wannan garin har abada baka dawo ba a neme ka sama da ƙasa ko kuma in ka zo garin wallahi sai dai ka wuce amma ka shigo garin ko iyayenka ba za ka zo akwai wanda iyayensa sai dai ya aika su zo su same shi amma Allah bai zai iya zuwa ba muna neman Allah ya kiyaye mu to me faru malam
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين bayan wannan gargadi da wa'azi da annabi Musa ya Allah ce fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ba wanda ya imani lam yusaddiq Musa ma ma atahum bihi min al-ayat bayan ayoyi da mu'jizozi da annabi Musa ya zo mutu da shi ba wanda ya imani da shi sai wato zurriya kaɗan cikin mutanensa malamai sun yi saɓani suwaye waɗannan zurriya na cikin mutanensa wasu suka ce su ne muminan banu isra'ila wanda suka kasance a garin masar sannan kuma suka fita tare da shi wasu kuma suka ce ‘ya'yan waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya turo a nan Musa ɗin ne cikin banu Isra'ila Allah ya halakar da wato iyayen ya bar ‘ya'yan halakal aba'u wa baqiyal abna' aka halakar da iyaye aka bar 'ya'ya wasu kuma suka ce ai zamiri yana koma kan fir'auna ne illa zurriyatun min qaumihi sai wata zuriya cikin mutanen fir'auna ma'ana daga cikin jama'ar fir'auna akwai waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi assalatu wassalam Abdullahi dan Abbas yace hum nasun yasir min qaumi fir'aun amanu mutane ne kaɗan da suka yi imani cikin mutanen fir'auna kaɗan ne daga cikin su akwai Asiya imra'atu fir'auna kenan matar fir'auna da kuma mu'min ali fir'aun da kuma mai kula da wato kayan fir'auna wato mai stokifa ko mai tsare dukiya da kayan fir'auna da kuma matarsa da mai taje wa fir'auna kai kamar dai da malamai dai suka yi ta faɗa yadda abdullahi dan abbas ya faɗa allah ya masa rahama a wata riwayar abdullahi dan abbas ya ce mutum ma duk da allah ce zurriyatun min qaumihi din suna da yawa sun kai mutum dubu saba'in a gida dubu saba'in kenan cikin kibdawa cikin alu fir'auna wasu kuma suka ce su ne mutanen da suka kubuta bayan allah ya halakar da shi fir'auna din su ne waɗanda allah ce illa zuriyatun min qaumihi amma su din ma sun yi imanin ne ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim suna cikin jin tsoron fir'auna da kuma mutanen su manya-manyan gari kenan shine mala'ihim an ce da su zurriya kamar yadda malamai suke faɗa an ce da su zurriya ne saboda iyayensu daga kibdawa ne mahaifansu mata kuma daga banu isra'il sun yi haka sun yi imanin amma fa da tsoro suna tsorace suna cikin firgici an yaftinahum saboda suna jin tsoron kada fir'auna ya juyar da su daga addininsu wa inna fir'auna la'alin fil ardi Allah ya ce lalle fir'auna mutum ne mai nuna girman kai la mutakabbirin fil ardi wa innahu lamina almusrifin kuma yana daga cikin mutane masu wuce gona da iri li'annahu kana abdan fadda ar-rububiyya saboda fir'auna fa bawa ne amma yace shi Allah ne bawa ne amma yace shi Allah ne yace ana rabbukumul a'la ya ga mutanen su yace kai ni fa ni ne babban ubangiji na ku a cikin allolin ma ni ne babban ogan ni ne in ji fir'auna Allah kiyaye to sai yace
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقال موسى يا قومي أن موسى يا متانينا yana kiransu kenan su mumin qaumihi kenan in kuntum amantum billah in fa kun yi imani ne da Allah da gaske fa alaihi tawakkalu gare shi da ku dokara in kuntum musulmi ne ku musulmi ne babu wani magana jin tsoron fir'auna ba wani magana jin tsoron manyan gari na fir'auna kawai ku dogara ga Allah kawai wannan jama'a shine abin da ake gaya wa duk mutumin da ya musulunta yake jin tsoron makircin wani ko dangi ko dan uwa ko kuma wasu mutane za su yi masa illa a ce da shi kawai ya dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala faqalu ala Allah tawakkalna sun ji wa'azi sai suka ce alallahi tawakkalna lalle ga Allah ya tamadna muka dogara rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin ya Allah kada ka fifita azzalimai akan mu ai la tuzhirhum alaina wala tuhlikuna bi aidihim kada ka sanya mu zama fitina ga mutanen da suke azzalimai kamar abin da ake nufi ya Allah kada ka halakar da mu a hannun azzalimai kamar ka ce ya Allah ya Allah duk abin da zaka dora mu a duniya ka sa kan na zamanto victim ne a hannun wani azzalimi ya halakar da ni ko min illa sai su zaci cewa su azzaliman su shi sune masu gaskiya mu kuma muna kan bata kenan wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin ya ubangiji ka kubutar da mu da rahamarka daga mutanen da suke kafirai ne sune su fir'auna da jama'arsa to sai Allah ya ce me وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين
Allah yake cewa wa auhaina ila Musa wa akhihi mun yi wahayi zuwa ga Musa da dan uwansa Harun an tabawa ali qaumikuma bi misra buyuta ku tanadarwa kanku da mutanenku wato gidaje a misra tabawa fulanu li nafsihi baitan wa mabda'an ay ittakhadahu kamar ku tanadarwa mutanenku wurin zama ja'alu buyutakum qiblatan kuma ku sanya gidajenku su zama to alqibla malamai masu tafsiri suka ce banu isra'ila sun kasance ba sa yin sallah sai a cikin coci cocinsu yayin da allah tabaraka wa ta'ala ya turo annabi musa sai annabi musa ya ce a rushe waɗannan coci cocin kuma a hana su yin sallah a cikin coci coci da ibadarsu an ce sallah ibadarsu ta kiristanci kenan da kafirci sai aka ce su su daina yin wannan su ko musulmi aka ce kowa ya je ya yi masallaci a gidansa saboda jin tsoron fir'auna zai iya yiwa sun haɗu suna sallah ya tura duk a halakar da su wa umiru an yattakhidhu masajidan fi buyuti wa yusallu fiha da a lokacin da suka musulunta din idan sun zo za su yi sallah kuma sai su je coci cocin su yi sallah kaga cocin da ake yin kiristanci to tunda sun ɗauka coci wurin ibada ne to su kuma tunda sun zama musulmi sai suke yin sallarsu a cikin coci kamar yadda suke ibadar kiristanci a cikin coci to sai annabi musa allah ya ce a rushe su gaba daya aka rushe su gaba daya ko kuma wasu malaman suka ce yayin da allah ya turo annabi musa ya ga shi fir'auna ya ga mutanen annabi musa suna sallah a cikin waɗannan coci-cocin sai shi fir'auna sai ya ce a je duk a rushe waɗannan coci-cocin gaba ɗaya ma'ana a hana musulmi sallah kenan kun ga asalin hana mutane yin sallah a masallatai aka hana su yin sallah aka ce su je su yi ta sallah a duk inda za su yi wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai Allah musu rahama imam mujahid yake cewa anan musa ya ji tsoro da shi da waɗanda suke tare da shi su ya ji tsoron fir'auna lokacin da suka zo su musulmi suna yin sallah a cikin coci su sai ya ce kawai jama'a mu daina yin sallah a cikin cocin nan kowa ya je gida ya rinka yin sallah saboda sharrin fir'auna ku je ku rinka yin sallah a boye dan zai iya mana illa lokacin musuluncin bayi da karfi da rauni kenan to shine waje buyutakum qiblatan din da Allah ya faɗa ku sanya gidajen ku shine alqibla shine yin gurin yin sallah kenan abdullahi dan abbas ya zo nan sai istinbati mai ban mamaki sai ya ce kanatil ka'aba qiblatan qiblata musa wa ma'ahu ka'aba din nan ta zama alqibla ne ta annabi musa ma da wanda suke tare da shi kaga an ce waje alu buyutakum qibla ku sanya gidajen ku ya zama alqibla ma'ana ku sanya gidajen ku su rinka kallon gabar alqibla shine ka'aba ku rinka sallah da kai da mutanenka kaga wannan yana nuna ashe su kansu annabi musa da jama'a suna kallon ina suna kallon ka'aba ne suke yin sallah wa aqimu salah ku tsayar da sallah wa bashirul mu'minina kuma kai kayi bushara ga mu'minai ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai annabi Musa ya ce me
wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم النبي موسى يا فارك وكوكا دا أينهم كوكا وزوغا أبنجي وقال qala Musa rabbana Musa ya ce ya ubangiji innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zina ya Allah ka bawa fir'auna da shi da mutanensa ka ba su kayan morewa da kwalliya na duniya shine zina wa amwalan ka ba su dukiya fil hayati duniya a rayuwar duniya rabbana li yudillu an sabilika ya ubangiji za su batar da mutane daga hanyarka kamar wannan lam din wasu malamai suna cewa ita ce lamu kai li yudillu ai kai yadillu an sabilika za su bata su batar da mutane ataitahum kai taftinahum fayadillu wa yudillu ka ba su dukiya ka jarabe su su bata su batar kamar yadda Allah ya ce la asqainahum ma'an ghadaqan linaftinahum fihi wasu malamai suka ce wannan lam din lamul aqiba ake ce da ita fa yadillu wa takunu aqibatu amrihi muddalal kenan kamar yadda Allah ya ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana rabbana rabbana tbis ala amwalihim ya ubangiji ka halakar da wannan dukiya tasu ta fir'auna da mutanensa da suke halakar da mutane suke hana mutane yin imani kalmar itmis tana nufin ihlik ko tana nufin almahqu shafewa abu da lalata shi da yawa yawan malaman a tafsiri sun ce ana nufin canja dukiyar a fitar da ita daga hayyacinta rabbana tmis ala amwalihim imamu katada yake cewa dukiyarsu gaba daya da addu'ar annabi musa dinnan dukiyar da shuka da suka yi da duk abin da suka mallaka sai allah mai da shi ya zama dutse gaba daya gona malam sai ga ta zama duwatsu gona da aka shuka duk sai ta zama duwatsu kamar yadda imamu katada ya faɗa hatta abin da suke sha kamar suga sukar ɗinsu a wancan lokaci abin da suke sha mai zaƙi kamar shine matsayin suga mu yanzu Allah ya mai da shi duwatsu sai sun je sun bude za su ɗiba sai su ga tsakuwa ne shine rabbana tmis ala amwalihim kenan aka ce sai ka ga mutum tare da iyalinsa a shimfidarsa gaba ɗaya malam sai ga ɗan adam ya zama dutse kawai bala'in ya shafi a cikinsu akwai mutanen da sun zama duwatsu ma ga mace ta tashi tana dafa gurasa kafin ka je mai sai ga ta zama dutse abdullahi na abbas ce labari ya zo mana kudin su ma zinari da azurfan su gaba ɗaya sai zama duwatsu kudin ka in ka je ka bude za ka kashe kawai sai su zama duwatsu saboda addu'ar annabi musa ta kama su imamu suddi yake cewa allah ya juyar da duwatsun su wato dukiyarsu gaba ɗaya sun zama duwatsu dabino ya zama dutse gari ya zama tsakuwa abinci ya zama yashi wannan yana daga cikin ayoyin da Allah ya ba wa annabi Musa alaihi salatu wassalam da yi addu'a din Allah ya karba washdud ala qulubihim Allah ka ke kasar da zukatan waɗannan mutane hatta la talinu zuciyar ya zama ba za ta yi taushi ba fala yu'minu ba za su yi imani ba tunda haka suka ya Allah kakka ba su daman imani hatta ya rawul azabul alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi shine algharik nitsewa kenan imam suddi ya ce hatta ya rawul azabul alim ai ana nufin ya Allah amitum alal kufr ya ubangiji ka kashe su suna kan kafirci ka kashe suna kan kafirci to sai Allah ya ce me kuma
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون Allah yake cewa kad ujibat da'awatukuma to an amshi addu'o'inku Allahu akbar yanzu an yi addu'ar kuma Allah tabaraka ta'ala yace to an karba yani قال الله تعالى لموسى وهارون الله يتي أن موسى ده هارون قد أجيبت دعوتكما وانا ألف دين ألف التسنية يعني أكي تشيرش كوبي قبادي الدعاء دكوكي الله يا كربا an ce an ruwaito annabi Musa ne yana addu'a ya daga hannu shi kuma Harun yana amin annabi Musa yana addu'a Harun yana amin yana addu'a yana amin shi sa malamai suka ce idan an zo ana yin addu'a wanda ya addu'a wanda ya ce amin da shi da wanda ya addu'a duk hukuncin su guda duk karba ake gaba daya kai kayi addu'a dan uwanka ya ce amin to kun yi tare ne ya taya ka kenan fastaqima ku zamanto kun tsayu akan risala wa da'awa akan sakon da aka turo ku da da'awa kar ku ja da baya wamdiya li amri ila yati al azab ku ci gaba da ainihin gudanar da lamari na har zuwa lokacin da Allah zai kawo musu azaba ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون kada ku yadda ku bi hanyar waɗanda suke ba masu ilimi ba yani la tasluka tariqan ladina yachaluna haqiqata wa'di kada ku bi hanyar waɗanda suka jahilci haƙiƙanin wa'adina saboda fa inna wa'adi la khulfa fi Allah ya ce wa'adina babu sabani a cikinsa wa wa'idi nazilun bi fir'auna wa qaumihi kuma lalle narkon azabata tabbas sai ya sauka ga ainihin wato fir'auna da shi da mutanensa ya kawo nunu a a wato wala tatabi'ani nunu tawkida saqila kenan wala tatabi'ani akwai nau'i na karfafawa kada ku yadda ku bi kamar ka ce la tattabi'unna kada ka yadda ka bi dan a karfafa wannan zace nuna tawkid wato asakila kenan dan a karfafa zance cewa kada ku yadda ku bi hanyar waɗanda suke ba mutanen kwarai ba ba mutanen kirki ba to anan zamu dakata insha Allah gobe zamu kammala kissar kuma zamu kammala tafsirin wannan sura na suratu Yunus insha Allah abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya mana arziki ya bamu lada na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji da yafiyarsa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ta me usman ba da zai karɓo ka ba ma a tone sai mu sanar ba mu da ba kafin mai wannan tambayoyin na ga ya matso akwai sanarwa kamar haka a gurguje insha Allah um, ibada lada malam a yan hukumar hisba sun ce a sanar da mutane cewa sun samu dama ko kuma sun samu amincewan kwamandansu na jiha cewa su sake ɗaukan sabbin 'yan hisba saboda haka ga duk wanda yake da bukata zai samu 'yan hisba ga su can a can sai ba da sunansa sannan kuma ana sanar da jama'a cewa akwai wata yarinya 'yar shekara biyu da ta ɓata duk wanda allah ya sa ya ganta ko ya ji labarin inda take da Allah sai ya sanar da iyayenta a gidan ashura shugaban kungiyar masu sai da kananan dabbobi baya ga shi game da bayanin da malam ya yi akan sautul islam forum sun ce a yi wa iyaye da kuma yara albishir cewa insha Allah akwai shirye-shiryen da suke yi na yi wa yara barka da sallah a ranar sallah din nan da karfe hudu a kofar mai martaba lamido ako idan kuma hali yayi an yi ruwa ranar sallah din to za su daga abun da kwana biyu insha Allah saboda haka ake gayyatan yara duka da su halarci wurin eh to ba su to in Allah ya kai mu gobe sai ku yan satul islam sai ku ku yi karin bayani cewa yaran daga yan shekara nawa ne kuke gayyata kuke musu abun nan sannan bayan shi makarantar da aka sani da suna aksat wato academic for quranic science and tauhid suna sanar da daukacin al'umma cewa yanzu haka sun fara sayar da fom din shiga makarantar na nazari da kuma primary da jss saboda haka sannan suna ƙara yi mu da iyayen yara albishir cewa domin rage ɗawainiyar ɗaukan yara da kai su makarantar sun siyo sabuwar mota wacce za ta rika rage mutane aikace-aikace sannan idan ba manta ba ita wannan makaranta ta aksa din daga cikin daga cikin nasarorin da ta samu shine sa yara su haddace alkur'ani mai girma daga cikin ta in ba ku manta ba sun taɓa bada bayanin cewa akwai yaran da suka shigo makarantar ko haɗa baki ba tsiya ba a bara kawai amma yanzu haka daga cikin yaran akwai masu haddan izo arba'in da sauransu saboda haka ba wai boko kaɗai suke karantarwa ba hadda addini an samu ne da an bashi sannan